الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا هذا الجمعة sha biyu ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda hakan ya daidai da ishirin da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu a cikin wannan masallaci ne albarka da ake gabatar da tafsir za mu dasa daga inda muka tsaya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها
نعم وإليه ترجعون Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون ويرجعون تعالى فريق باتم آية الميثاق aya ta ɗauka alkawari da Allah ta'ala ya yi da annabawa duka gaba ɗaya karka cire kowa ko ɗaya har annabi Ibrahim an yi wannan akadul misal aka riƙa alkawari da cewa idan ya yarda cewa zai zama mai biyayya ya adda manzon shi idan manzon Allah ya zo sai da yarda da wannan sannan Allah ya bashi manzanci to bakin wannan Allah ta'ala ya ce duk wanda ya juya baya to wannan shine su ne fasikai to kuma sai su gaba da bayani akan cewa abin mamaki a bagaira dinin lahi ya shi yanzu wani addinin Allah shi mutane suke nema ko kuma ka sai tabgun a wata riwaya ko ce wata gara shi yanzu ku ya ku mutanen duniya wani addinin Allah kuke nema ko yanzu dai aka samu wani wata na'ura wanda ya kera ta ya rubuta littafin yadda za a rika gyara ta sai kawai ka samu wani bagida da ya ce ma ba wannan tsarin za a ba ga ta tsari kaza tsari kaza in kana so na'urar nan ta gyaru da Allah na wannan mutumin za ka ɗauka ko na wanda ya kera na'urar a na wanda ya kera ta ko to Allah shi ne mahalittar ɗan adam kuma shi ya shirya da ɗan adam zai rayu ya zauna cikin tsarka ya zauna cikin jin daɗi ya zauna cikin annashuwa to yanzu Allah ke mamaki yanzu wani addinin Allah shi kuma suke nema ko kuma shi kuke nema gashi kuma walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan gare shi ne duk halittun da ke cikin sammai kika wanda nan nan halittu suke ma masu yawa domin nan kasa an ce duniyar nan da muke ciki wata ƴar kankanuwar halitta ce daga cikin halittun ubangiji masu girma ƴar kankanuwa an ce ma idan aka ɗauke ta aka jefa ta cikin al'adaram as-samawiyya al-kubra manya-manyan halittun da Allah ya a sama masu girma in aka jefa duniya a ciki bas za ta bace gaba ɗaya ma za a ta to amma kuma nan ake gangare ma Allah nan ne ake kuri nan ake barazana nan ake duk shirin da ake yi Allah ta'ala ce gare shi ne duk halittun da ke cikin sammai duka da kuma duk halittun da ke cikin ƙarfi suka miƙa wuya ɗau'an idan mumene ne sun miƙa wuya cikin ɗa'a da biyayya an gane ko suna sallah suna azumi suna zakka suna hajji suna bin Allah suna bin manzansa sallallahu alaihi wasallam ɗau'an wa karan idan kuma kafirai ne akwai inda suke yi wa Allah biyayya tilas su ma ba tare da sun san biyayya ba ce kamar wajen bayan gari bawali cin abinci bacci hutawa shan magani wata rashin lafiya waɗannan abubuwan duk Allah ne ya tsara su kuma dole ta amfani da su ko mun kafircin ba yanzu ka taɓa samun kafirin da ya bijire mai yunwa ya ce to shi tun da ne ma Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am ba mu sanya su jiki ba wanda ba sa cin abinci shi tun da haka ne ma shi ya yi yaji sun abinci ba zai ƙara cin abinci ba ka taɓa ganin wannan ba shi biyayya suke ta zama wajen sai dai kuma tun da karhan ne to babu lada ko ɗaya wa ilaihi turja'un zuwa gare shi ake maida ku gaba ɗaya aya ta cikin suratul ra'd tana cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi daw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asad ai duk halittun sammai da nasai suna yin sujjada ga Allah har inuwoyi inuwa da kake ganin ta a ƙasa duk sujjada take yi ma Allah subhanahu wataala to kaga ashe bai kamata a nemi wani addinin Allah ba shi da shi shi ya halitta dan adam shi ya san sirrin dan adam shi ya san yadda dan adam zai zauna zai zauna wato zai rayuwa mai kyau ya zauna lafiya ba wani addini shi ya kamata abu ba in dai ana so a zauna lafiya na'am
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم na'am وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب na'am وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى mm.
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من قبلهم من ربكم من ربهم na'am لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
Allahu akbar kasam an ce kitabun azizun a azabar kalaka kullum alkur'ani littafi ne gagarau ko ka zan cewa wani wani gwani ne yi gwani ne amma wata rana a inda baka zato ma yana iya cijewa a inda baka zata ba haka alkur'ani yake masanan shi sun fi jin tsoron shi in gijin suna ta ayyuka zaɓar dawa bai san qur'anin ba amma alkur'ani yadda wata rana mana ya gaya mana wasu mutum mutum guda biyu ne sai dai ya ce kai alqur'ani da wuya yake ɗayan kawai sai ya ɗauki kafin hannu ya sharara mai bayan ana rika lafiya lafiya me yasa bai faɗi gaskiya ba ne gaskiya ya faɗi amma a kai yana da hujja wajen malin sadari su me yasa ya ce to ai na ga ya faɗa abin ne kamar a kakarta a lalace kamata ya ce qur'ani da wuya yake amma ta kawai da wuya yake kamar ma wuyan ma kaɗan ta ke nan yasa na ga ya cancanci a falla mai mari wannan kamata ya ce qur'ani da wuya yake ya yi da ƙarfi sosai me yasa ya faɗi haka saboda shi ya san qur'ani Allah ta'ala ya ƙara mana sani shi ya ƙara mana san karanta shi Allah ta'ala ya ce kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل كفدا مسو ga aƙida ta musulunci ita musulunci ba a wariya ba a ƙabilanci ka ce amanna billah mun yi imani da Allah an ce ma'anar imani da Allah shine ka yadda cewar za ka za ka rika bin umarninsa za ka rika hannuwa da halinsa cikin abin da ranka yake so da kuma abin da ranka baya so shi ne mutum ya yi imani da Allah wa ma unzila alaina ko haka ne ko Ah, da kuma mun yi imani da abin da aka saukar a gare mu na alqur'ani mai girma wa ma unzila ala ibrahim sannan mun yi imani da abin da aka saukar ma annabi ibrahim na suhuf akwai wasu takardu da Allah ta'ala ya saukar mashi wa Isma'il da abin da aka saukar ma annabi Isma'il Isma'il ɗa ne na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma ɗa na farko bayan annabi ibrahim na da shekara 120 ya same shi an gane ko yana ta alhamdulillahi allazi wa habali ala al-kibari isma'ila shine da farko na gode wa Allah da ya bani duk da na tsuwa ya bani isma'il da shekara ko ka tsuwa Allah ya baka ɗa ba ka ci gaba da roƙo yana iya baka an gane ko kar mutum ya yanke kwana daga rahamar Allah kaga wa Isma'il wa Ishaq da kuma abin da aka saukar ma Ishaq annabi Ishaq shine da na biyu wanda Saratu ta haifa mai a ainihin uwar uwar gidan annabi Ibrahim shi kuma Isma'il shi duk da shi duk da shi ne na farko amma shi Hajara ta haife shi amaryar annabi Ibrahim ita Allah ya fara ba an ce kuma yana daga cikin abin da ya sa Allah ta'ala ya ba sarrafin dizin cewar gida ba ta fara haihuwa ba murnar da kai da aka zo yin bishara za a halakar da mutanen ƙaunar lodin sai sai farin ciki ta ji daɗi za a halakar da makiya Allah kamar yadda Allah ta'ala ce fa bahikat fa basharna hadi ishaq kaga alfa'ul ta'ti in ji malamai da ta yi murna ta yi dariya sai muka yi mata bishara da isha to kuma isma'il da isha Allah yana kiran isma'il da bigulamin halimi muka yi mai bishara da yaro mai haƙuri an gane ko shi kuma annabi isha in gina ce wa basharuhu bigulamin alimin yaro masani to shi annabi isha ake nufi duk banu Isra'ila ta bangaren yasa za ka suke da kere-kere da sauran al'amura na takaddum na ci gaba al'amuran da ya shahi duniya saboda gulamin Ali ina ba ta gano wannan wai ta haka wa Yaqub sannan kuma da abin da aka saukarwa Yaqub wa unzil alaina wa unzil ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal akbar da kuma abin da aka saukarwa jikokin annabi Ibrahim ta bangaren yayan annabi Yaqub su annabi Yusuf da sauransu da yan wannan nashi wannabiyuna min rabbi wa ma ko wannabiyuna min rabbi da kuma abin da aka saukar ma duk sauran annabawa daga ubangijinsu na daga littattafai gaba daya ko musulunci ba a wariya annabawan Allah duk an yarda da su duk wanda ka ki ko ka kulle su wani abu mara mara kyau ko ka aibanta shi da wata kalmar da bata dace da shi ba yanzu za ka fita daga cikin da'ira mu haka musulunci yake la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rabewa tsakanin daya daga cikin waɗannan annabawan Allah duka to ina ma dai Allah ta'ala ya maida mana al'ummar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tsakanin malaman musulunci duka manya ya zanto mun ma la nufarriqu baina ahadin min al'ulama ina ma Allah ta'ala ya maida mana haka amma ma zalika Allah bi aziz sai da zaka iya dauko magana daga littafin wannan malamin ka dauko ta wannan ka dauko amma yanzu akwai wanda idan ya hau kan minbar ko da ya ga gaskiya a littafin wani malami bai isa ya dauko ta a wannan minbarin ya faɗi ta ba wallahi saboda ta'assubanci kuma gashi gaskiya ya sani sai yan kaɗan daga cikinsu kamar yadda aka samu wani dan kungiya ne amma sai ya dauko raf'ul malam ko na sho ibrahim yace shi a iya sanin shi bai ga littafin da ya maganganu kan sunnar annabi ba kamar wannan har ma ya gwama shi da wani littafi na ibn taymiya ash-shaykh abdul halim ibn taymiya a cewar shi ma sunan shi raf'ul malam shi ne ibn taymiya amma shi anil a'immatil a'lam shi ya wanke su maliku ne da su shafi'i da su amar da su abu hanifa da su amar bin hanbal shi ibnu taymiya a littafin shi kuma shi ibrahim ya yi raf'ul malam amman qababa wa rafa'a iktida'an bi sayyid al-anam sai yayi magana kan sunnonin manzon Allah da lazumtar dole a sunnar Allah ya ko fassara a mabiya da farko hasira dariya ta ingilan sai duk abin ba da wasa yake yi ba ya addasar rai karatu kawai zai to Allah ta'ala ya ba mu irin wannan yasa shi shehun da kai shi ke cewa wa hal tazmau al ayyamu qauma muhammadin ala dinihi kai nastariha min al gamsi yace kai kai so ina ma dai a ce yau da gobe Allah ta'ala ya hada kan al'ummar manzon Allah akan addinin kawai kowa ya rubuta musulunci kawai yake kallo yake da mun huta daga tunkudewar da arna suke mana kan a tunkuda wannan a buge wannan a mangara wancan a yaƙi waɗancan gade yanzu ɗazu nake kallo a tashar alhadar ta satellite ana wannan azumin isra'ilawa maƙiya allah marasa tausayi dabbobi suka kai hari akan raha wani gari ne tsakanin yankin boda ne na misira da gaza ana wannan azumin suka rurrusa masa gidaje sun kakkashe ƙananan yara da mata sai kana ganin idan da musulunci gaba daya kai a hada ka yi su yi wannan abu wallahi ba za su yi ba amma yanzu wani ma ana iya samun wani musulmin ma daɗi yake ana iya samun haka Allah ta'ala ya kare Allah ya haɗa kawo da musulmi kamar yadda shoki ta fa'ala ta zama wal ayyamu din ayyan ba su shi wala da hu muslimun ko mu dinnan masu miƙa wuya ne a gare shi Allah ta'ala ta ƙara tabbatar da mu akan masu miƙa wuya a gare ka to Allah ta'ala ya ce a gaya wa duk duniya mu musulmi aqida mu kenan manzon Allah ya faɗi wannan wa man yattaqi ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Allahu akbar Allah ta'ala ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa man yabtaji dinan duk wanda ya nemi wani addini ghayra al-islam wanda ba musulunci ba sawa'un wannan addinin sunan shi yahudanci ko sunan shi kiristanci ko kuma a'a sunan shi maguzanci majusanci ko kuma sunan shi san zuciya to duk dai saboda shi ma son zuciya yana zamowa addini ga wani kamar yadda Allah ta'ala ya ce a fara'aita man ittakaza ilahahu hawahu ba ni labari wanda ya rike son zuciya shine abin da yake bauta mawa bana a fa anta takunu alaihi wakila yanzu kai ya rasulullah kai ne zaka iya kiyaye wannan mutumin wanda shi duk abin da zuciya ta ce ayi shi ake yi kawai to duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba Allah ta'ala ya ce falan yuqbala minhu to ba za a karba masa ba yawwa ya sani tun a nan duniya in za ka je so ranar lahadi ka kai ta kaɗe kaɗe tana rawa tana shiriri ta kai ta yi amma dai ka sani iya abin iya duniya kawai idan ka je da certificate ɗin wato ainihin nasaraniya kiristanci ko yahudiya yahudanci ko matusiya an gane ko maguzanci ko hawawiriya san zuciya idan ka dai ka mika a wajen Allah ba za a karba ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a ranar lahira yana daga cikin masu asara Allah ya kare mu daga asara domin Allah ta'ala ya ce kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyamah ala inna zalimin fi azabin muqim kamar yadda yake cikin suratul shura suratul shura ko ka gaya musu ai asararru na hakika su da waɗanda suke asarar kawunansu duk wanda ya shiga wuta to ya yi asarar kansa don ba zai taɓa jin daɗi ba kuma kuma Allah ta'ala ce la ya mutu biha wa la ya haya ba zai mutu ya huta ba daga azabarta sannan ba zai yi rayuwa mai ma'ana ta jin daɗi ba kuma Allah ta'ala ya kare suke asarar kawunansu da iyalinsu idan matarka ta ji Allah ta yi rabin filin dare wallahi kana kallo za ta shiga aljanna Allah ya aura mata wani dan je ki ta shiga su sai kuma a tura ka wutar jahannama baka bi Allah su suke asarar kawunan su da ahadin su ranar alkiyama Allah ta'ala ce kai amma dai azzalimai suna cikin azaba madawwamiya Allah ya kare mu daga wa huwa fil akhirati min al-khasirin to sai Allah ta'ala ya saukar da ayar da zamu karanta yayin da wani mutum yayi ridda ya bar musulunci bayan ya bar musuluncin to Allah ta'ala ya sa akwai rabo a tare da shi yau da gobe yana yau da gobe kuma sai yake ganin kai musuluncin nan sai shine addinin gaskiya sai ya aiko wasiƙa yace a tambayan mashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanzu idan ya dawo zai musulunta Allah zai karbe shi to sai ana ta fara bulalai tukun kafin a saukar da illan ladina sabu san gaba نعم
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا na'am
وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم
na'am البينات والله لا يهدي القوم الظالمين
الله أكبر الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى كيف يهدي الله قوما تيايا ما الله زي شريت متاني كفروا بعد إيمانهم wanda suka kafirta bayan imanin da suka yi sun yi imani da Allah sun gamsu da hujja an yi masa al'ijila bil hujjar addaliga an gamsar da su da hujjoji masu fasa fanya na musulunci sun yadda wa shahidu annar rasul haqqun kuma sun shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa ja'ahum al bayyinat sannan hujjoji masu nuna gaskiyar annabi sun zo masu amma duk da haka suka bashi suka kyale shi to ta yaya Allah zai shirya da irin wannan sai Allah ta'ala ya ce wallahu la yahdi al-qawm zalimin ko Allah ta'ala ai baya shirya da mutane a zalimi an faɗi waɗannan domin ya zama ainihin gargaɗi game da ridda dai idan aka kasa shi alqur'ani hikima ce da shi idan ko aka ce ai zai yi ko aka zo aka karba to kuma an buɗe kofa ta wasu za su ga al'amarin kamar mai sauki ne toshe gaba ne abinda malamai na usul suke cewa saddu sari'a idan ka sauƙaƙa cikin wani al'amar ko yanzu ko a makaranta ne duk malamin da baya bulala ai an fara shi ko da ya shigo aji sai a ta surutu a ta hayaniya amma idan yana bulala ba wai ci ga mal kowa shiru to shi ma Allah ta'ala illar da ke cikin ridda kamar yadda yace wa man yakfurul iman faqad habida amalu duk wanda ya ridda duk wani aiki da ya taɓa yi na alkhairi gaba ɗaya ya rubuce duka ko alwala ce ta lalace sallolin da ya bi sun lalace in ya taɓa aikin hajji sai ya canza in yana da mata sun sauku duka duk wasu sadakoki da alhairai da istighfari da karatun qur'ani da duk wani alhairi da ya na tasbihai da azka duka sun rubuce ya dawo yamci to yanzu wannan al'amarin ne za a sauka wa mutane shi kaga ba za a kawo sauki ba yasa Allah ta'ala ya fara ya bulala ta yaya masu irin wannan Allah zai shirye da su wanda suke haka dan a ji tsoron al'amarin kar mutum ya fada ba kuma mushkilar shi ne kana iya ridda kafin ka dawo musuluncin kuma ka mutu kwarai da gaske wa man yamsul ko minkum an dini fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika hadira al'amaluhum fid dunya wal akhirah ana samun haka mutum ya ridda kuma ya mutu yana kafiri kafin ya samu damar komowa din to yasa Allah ta'ala ya fara wannan dan a gwada wa mutum illar riddadin da kuma a kiyaye ta kuma hanyoyin ridda a wujudu billahi suna da yawa bari mu faɗi mana wasu abin kula saboda mu kiyaye an ce duk wani al'amari na addini idan ka wulakanta shi wannan abin riddan ko me na addini yanzu ko da misali wata mace ce ta kawo hijabi sai ka aibanta ta da hijabin da ta sa wannan abin yana iya zama maka ridda bare da gaske kuwa ka aibanta ta ka ce duk wannan matan da masu yin hijabi duk mazinata ne wato masu yin dan dangiran dangiran su ne suke yi kenan ko kana wasa da lamarin addinin Allah ko kuma misali ka ga wani mutum da gemu sai ka mai izgilanci da wannan gemu kun ba tun gemun nan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan izgilancin da zaka mai da gemu yana iya kai ka zuwa garin ta so da wani abu ne na addini kai wasa da shi kai wulakanci da shi ko kuma kina ga wani yaro ko littafi za ki makaranta ka ce to ai malaman zamani ba su aiki da karatu kana aibanta ilimin kenan da neman da neman ilimin shi ma wannan yana iya kai mutum zuwa garin da ko ka ɗauki miyau ka tofa wa alƙur'ani shi ma wannan rinjan kamar yadda mai misbahu salih ya faɗa wato kamar ka wad'i ka wad'ihi ala mukadin dadi ko majina mutum ya yi kaki ya tofa ma alqur'ani ta gangam ka san ko majina ai in tana da jin riga ka tana iya sallah da ita ba da gasa ba amma ai wulakantawa ce wannan ne ko kuma ka zaki wani annabi ko ka ce baka yarda da wani annabi ba din rijja ne wannan ko ka ce ko ka taka alqur'ani ta gangam rijja ko lakani aka baka aka sai ka sai ka sa ka alqur'ani ka ce baka yi kowa ya baka shi so da eh an maida ka kafiri ta nan lakani zai aiki kenan kaga ba dalilin wannan haka nan duk wani wani hadisi wata sunna ta annabi wadda ta tabbata daga gare shi sai mutum ya ce shi ba zai yi ba kila sai a ga mai ni ba zan yi ba to wannan shi ma yana aike shi zuwa garin ta sai dai kai shiru kawai amma ka ce ni ba zan yi ba ko kuma ka aibanta abu daga cikin irin wannan zan ƙara tsoratar da mu game da duk da alhamdulillah amma kusan daina amma idan akwai dan sauran abin ya kamata mai yi ya sani shi ma yana aike shi zuwa garin ta shi ne kila in kayi wani abu ko wani aboki naka ko abokin wasanka sai ya karanta ma wata aya ko wani hadisi sai ka ce Allahu akbar wato wani wada wasa da ikiran sai kai kabbara amma kana nufin wai wasa kai kuma kana nufin wai wannan abin da ya kawo kabar ba za ka yi ba shi yasa kai wannan kabbara ta ci ga wasa to shi ma irin wannan sai mutum ya yi haka Allah ta'ala ya kare mu Allah ya bamu da imanu na'am ai ba zai ko ulaika
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة na'am أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدina fiha خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله أكبر الله يكرم الله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون واتو أولئك إن ولأن متاني ولا سكي الرجاء سبر مسلمسي جزاؤهم إن دي سكا متأحكا ساكبقنسو أن عليهم لعنة الله سوى التينور الله نيوتكي تبتا أكسو menene ma'anar ilwa da hausa an ce shi ne al'ibadu an rahmatillah an rahma a nisanta mutum daga rahama ai ka san ko rahamar Allah ai ta ce aljanna ko kamar yadda ya faɗa a nafsi karara lokacin da wuta da aljanna suka yi jayayya ka san wuta da aljanna suka taɓa yin jayayya ita wuta ta ce amma wasu cikin kalmomin da suka faɗa wa azili wuta ya ta ce ni na bi saboda ni ne za a sanya mu manyan mutane wanda suke ganin su wata tsiya ce yawa duk su za a karkatu a tarkila da Allah wannan ba wa'azi bane ita ta kawo da take da tace ni ai manya manyan mutane irin su wani wani a gari kaza wani a kasa kaza wanda suke ganin ake ganin su ne manyan duniya to ni ji irin su ne ake lafta mu a tarkila tana ganin kamar ta fi morewa kenan za ta lakumi wato bakiya Allah ita kuma arzana tace ni kuma ina ruwana raunanan mutane da waɗanda ake gani koma baya da waɗanda ake gani ba kowan kowa ba ni kuma su ke shiga cikina sai Allah ta'ala ya masu magana ya ce ku dakata sai dai wuta azaba ta ce ina azabtar da wanda na so daga bayina da shi sai ce wa inna til jannatu rahamati to gadi ma'allin shahid sai kuma aljanna rahama ta ce arhamu biki man asha'u min ibadi ina dukan wanda naso daga bayina da shi Allah ka samu cikin waɗannan to su waɗannan da zabo ma anna alaihim la'anatullah sakamakon su za su samu tsinuwar Allah shine nisan ta su daga rahama wal mala'ikatu ko da kuma tsinuwar mala'iku tsinuwar mala'iku an ce shine su dinga neman Allah ya nisan ta waɗannan din daga rahama domin kamar yadda na faɗa ba wani mai tasiri duniya da lahira sai Allah babu shi ko mala'ika tsinuwar da zai shine ya nemi Allah ta'ala ya tsine maka shine so abin da zai yi so da shi Allah shine mai yin tsinuwar ta hakika ya nemi Allah ta'ala ya nisanta ka daga rahama din to ma shi haka haka Allah zai masu shi ya nisanta su sannan ya sa mala'iku su dinga roƙon a nisanta su daga rahama wannati ajma'in da kuma mutane ga baki daya su ma za su rika musamman na girki a cikin su za su rika neman Allah ya nisanta waɗannan daga rahama sai kuma Allah ta'ala ce khalidina fiha sannan za su dawwama a cikin wannan la'ana kuma za su dawwama a cikin wuta din domin fiha din za a ga mai tafsir jalalai shine domin ka san daga bakara din nan zuwa kafi jalaluddin as-suyuni shine daga kafi zuwa nasi jalaluddin al-mahalli shine to ga shi nan jalaluddin as-suyuni ya shigo annar aw la'ana za ta dawama cikin wuta da kuma tsinuwar duka ai wanda ya shiga wuta ai ya gama tsinuwa kuwa Allah ya kare mu la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sauƙaƙa masa azaba ba malamai sun ce duk inda ka da ce Allah ya ce ba zai sauƙaƙa azaba ba to an mutu ana kafirci ne duk wanda ya mutu yana kafirci to zai shiga wuta ba za a taba sauƙaƙa mai azaba ba sabanin mu'minai da ita wuta da shigarta ba alhairi bane ga kowa amma mu'minai za su shiga wuta wanda suka tantance shiga wutan amma ba za su zama ba a cikin ta ba sannan kuma azaba su za a za a sauka masa ita kamar yadda ya zo cikin hadisi manzo alaihi salatu wassalam yana cewa inna ahwana ahlin nari azaban la rajulun an gane ko ta ta kadamihi akhmatan bin narin yughalla minhu ma jibahuhu ولا يرى يرى يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا wanda ya fi sauƙi-sauƙi cikin ‘yan wuta shine mutumin da za a yi mai takalmi ba daidai cikin diddiginsa na wuta duka ƙawahuwan guda biyu wasu garwashi ne na wutar jahannama za a yi daidai girman kafin kawai sai a ɗora shi a kai har kwakwalwarsa da rika tausa tana ta farfasa manzo Allah ya ce shi a ganin shi kamar ya fi kowa shan azaba amma kuma shi ne mafi sauƙin shan azaba wanda za a yi haka to daga ashe in ka an ce ba za a sauka azaba ba kwata kwata to ana nufin mutum ya mutu yana kafin shi la yuqafa anhum al'azab wa la hum yunzarun ko kun ba za a saurara masa ba ba ka kautawa azabar wuta Allah ta'ala ya kare kuma an ce mafi ban tsoro cikin wanda zai shiga cikin wuta shine fadin Allah subhanahu wata'ala ina tunanin cikin suratul saba ne da yake cewa wa hina bainahum wa baina ma yashtahun ko ina tunanin cikin suratul saba ne an an an shiga tsakanin su da duk abin da suke sha'awa ko me ba za su same shi ba ko menene in dai suna son abu to ba za su same shi ba an gane ko ita kuma aljanna mafi daɗi a cikin ta fadin da za a yi wa ɗan aljanna ɗan aljanna Allah ya sa mana cikin su wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum a aljanna duk abin da rayukan su ku suke so to za ku same sa ko idan in baka so abin ba in dai kana so to akwai shi Allah ya kargan maka Allah ta'ala ka ba mu la yuqabu anhum al'azab wa la hum yunzarun to sai illal ladina tabu ko illal ladina tabu min بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الله أكبر الله تعالى يسي إلا الذين تابوا to sai fa yanzu an saba san mutumin da yaso wanda ya tambaye sa bayan an faɗa hadarin abin dankar wani ya fada sai aka ce to illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba bayan sun yi riddan kuma suka tuba suka bar suka suka dawo cikin da'irar musulunci malaman hadisi masu ilimin mustalahul hadisi sun yi sabani wai shin idan mutum ya zo ya musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya yi ridda ya bar musulunci sai kuma daga baya bayan manzon Allah ya bar duniya sai kuma ya dawo ya musulunta shin shi ma sahabi ne ko ba sahabi bane kaga lokacin da manzo Allah ya bar duniya ai yana ne har ne ko amma daga baya kuma sai ya musulunta ya ƙara musulunta wasu daga cikin sun tafi akan cewa a ce mai sahabi duba zuwa ga ai ya taba ganin annabi kuma ya yi imani da shi kuma gashi alhamdulillah daga baya ya sake tabbatar da musuluncin kuma ya mutu a kan shi shi yasa za ka ji almanzumatul baikuniya ta mustalawal hadis bayan ya ce as-sahabiyyu من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامل به ومات على الإسلام وإن تخللت رجة على الأصح sahabi shine wanda ya gamu da manzon Allah bai ce ba wanda ya gamu da Allah saboda makafi irin sa Abdullahi bin bin Ummi Maktum su shiga a ciki su ai sun haɗu da manzon Allah amma ba su taɓa ganin shi da idan su ba saboda makanta amma ya ishe su sun haɗu da annabi sun haɗa hannu sun gamu da annabi an ce ga annabi nan gurin shi ma yana gurin kuma yin imani da shi ba su ya haɗu da annabi sannan ya mutu akan musulunci sai ya ce ko da kore ta ta shiga fahimtani a bisa zance mafi inganci inda ya mutu akan musulunci to wannan shi ne sahabi to sahabban annabi an ce sun kai dubu ɗari da dubu ishirin da yan kai kuma mafi ingancin magana dukkansu ban ce munafukai ba domin akwai munafukai su munafukai ma ba sahabban annabi sunansu ba sunansu munafukai kawai amma in dai mutum ya arzu sunan annabi su sahabin annabi dukkansu Allah ta'ala ya wanke su ya tsarkake su ayyana a alƙur'ani ga ayoyin kamar haka cikin suratul tauba wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان لعل يأتي رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم to sai ba dan munafikai kuma wal man hawla kum min al arad munafiqun wannan ba masa bai bane kwata kwata ina fata an gane wannan sai kuma a cikin suratul hadid inda Allah ta'ala ya kisa la yastawi minkum man anfaqa min min qabl al-fath wa qatal wadanda suka musulunta kafin fatawa makkata suka yaki tare da manzon Allah ba za su taba yin daidai da wanda suka musulunta bayan haka ba an gane ko karshe dai Allah ta'ala ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna amma dukkan su da wanda suka musulunta kafin da wanda suka musulunta bayan nan Allah ya tana da musu aljanna an gane ko wannan su ne sahabba annabi har ranar badar ranar uhudu kai sahabbai wasu sun tsere da gudu su tsaka ne saboda gatan sahabbai sai Allah ta'ala ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytan wa'anda suka juya baya suka ruga shaytan ne ya zamar da su bima kasaru bima ko bima bima kasaru saboda sashi abinda suka aikata a ran ma mai ce gaba ولقد عفى الله عنهم amma Allah ta'ala ya yaje musu domin inna Allah ghafurun halim Allah ta'ala ne gafara ne kuma mai hakuri to abin da yasa na faɗi wannan saboda mu kiyaye kanmu game da taba alƙadarin sahabban manzon Allah hadari ne mai girma ina Imam Malik ya ce kai shi a fatawar shi ba duk wanda ke suta sahaba annabi yana iya fadawa zuwa ga kafirci ba da farin kansa ba yace dalilin shi saboda lokacin da Allah ta'ala a cikin suratul wannan fatah yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda wa 'alal kuffar sune sahabban ko ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada bayan Allah ya faɗi sifar sai yace li yajiza bihim al-kuffar Allah ya kawo su ne dan ya rika fusata kafirai da su ina fata an gano dan ya rika sanya kafirai su rika cin kaushin su kuma sun rika jin haushin nasu kai ko musulmi kai za ka da tsakaninka da sahabbai ba sai ka rika ala san barka ba musulunci a nan gudu tsarin ibn ziyad da su amr ibn al-as su suka kawo musulunci afirka da har muke da awu musulmai a zamanin sai na umar bin al-khattab su suka kawo musuluncin nan suka yi jihadi suka ba da rai wallahi lokacin da muka je lokacin da muka je umara na je dutsen uhud mun ziyarci nan gurin bai san lokacin da hawaye yake ta zuba ba saboda da rana da rana muka je rana kuma tana da zafi kuma ga azumi a bakin mu na tuno cewa a irin wannan gurin a daidai gurin nan da wannan ranar su sai da Hamza suka yaƙi da takubba kuma a watan azumin Ramadan domin 17 ga watan Ramadan aka yi badar din na gani kawai cikin mota muka yi to cikin yesuwa dan wannan zagayawa da zagaye na ga wahalar da na sha na ga ina neman me wala ya kaje na ga kusa sayar na hamza yaƙi suke a gurin saboda neman yarda Allah da sabar Allah a gurin da rana kuma a gurin kuma sai yanzu hawa ya kawai shar suna gaban mu a lokacin to tsakanin mutum da sahabba annabi sai dai yayi godiya ya sai kawai kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wallazina ja'u min ba'dihim ko yaquluna duk mutumin kirki in yazo bayan sahabbai za ta ji suna cewa rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ya gafarta mana ka gafarta ma ƴan uwanmu wanda suka riga mu imani wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah karka sanya jin haushi a zakatan mu gabati imanin sa rabbana innaka ra'ufur rahim to Allah ta'ala kai mana wannan akhalidina fi la yukhaffafu anhum ko illa alladhina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'd zalika ne ko bayan haka bayan sun yi raddan kuma suka tuba wa aslahu suka gyara aikin su to wannan fa inna allaha ghafurur rahim hakika Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne ya yafe musu ayata ne ko na bar wani abu ne yawa to alhamdulillah na'am إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون Allahu akbar innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum fa ulaika humud dallun innal ladina kafaru ko ah wannan ne wanda sai kafirta min ba'da imanihim batin imanin an ce innal ladina kafaru wanda sai kafirta da annabi Isa alaihi salam kaga waɗannan yahudawa ne dan su ba su yarda da annabi Isa ba min ba'da imanihim bayan imanin da suka yi da annabi Musa alaihi salam sun sai sun yarda da annabi Musa amma sun kafirce ba annabi Isa kaga ai sun raba ko sun mazdadu kubra sannan kuma sai suka ƙara wani kafircin suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan lan tuqbala tawbatuhum in dai suka mutu a haka ba za a taba karban tubar su ba wa ulaika humud dallun wa'annan su ne matattu na hakika Allah ya kare mu daga bada innal ladina kafaru wa matu إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به na'am أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Allahu akbar sai ina ga innal ladina kafaru ba'da imanihim ne ko ina kare a sanya min a gurin wato Allah tabaraka wa ta'ala yake ce cewa innal ladina kafaru wa matu hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iktada bi ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin innal ladina kafaru wa matu hum kuffarun lalle waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai din falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban ranar lahira ba za a karba matsayin su ba cikin duniya na zinari a matsayin fansa in ya ga musiba da bala'i da wuta Allah ta'ala zai tambayi kafiri hadisi na nan ya ce kai dan adam da a ce da a ce misali ka mallaki cikin duniya na zinari sai aka ce ka bada wannan din a fanshe ka game da azabar wuta ba sai ka shiga wuta ba za ka bada sai ce iya ubangiji zan bada sai ce to a duniya na nemi abin da yake mafi sauki amma ba kai ba inda ka yi shi da baka shiga wannan gidan ba ina ba ta gano wannan ita shine kai imani da ni da manzanni na ba kai ba ta haka Allah ta'ala ce wato ba za a karba masa cikin duniya ba na zinari wala wata dadi ko da ko zai yi barka da shi ba za a karba ba ulaika lahum azabun alim wadantaninka ko in ce waɗannan mutane don fa hausa wadantaninka din ba kowa zai gane ta ba kuma hausa ce lafiyayya nagartarka amma tunda ba a aiki da ita shi ke nan kawai lalle waɗannan lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi wa ma lahum min nasirin babu wasu wanda za su hana za su taimake su a hana yi masa wannan azaba sai an ce annabi ibrahim alaihi salatu wassalam akwai wan babansa azab inda akwai wanda zai hana a yi wani azaba da ya hana annabi ibrahim zai ce ya allah kada ku yi tadda ranar lahira ga dan uwan babana a san yadda za a yi an ce allah ta'ala yana yin magana da shi kenan sai a maida shi wani gunji gunki wani dabba ne na daji babba ne kiba sai a ku shige da shi cikin wuta annabi ibrahim yana zuwa sai ga an shige da gunki wuta bai ma san kowa ne bane dan ma'ana duk wanda ya mutu yana kafirci ba wanda zai iya ceton sa ko da wa ma lahum min nasirin su ba wanda zai iya taimakon su ya hana su shan azaba Allah ya kare mu. na'am لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون na'am وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله أكبر الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر بذاك تبسام الجنة ضد العلامة علي الصابوني أسكن صفوة التفاسير يأتي البر اسم جامع لوجوه الخير albirru wani suna ne wanda ya tattarar da duk wani nau'i abu na aikin alkhairi ya shiga cikin albirru yace amma wal muradu bihi huna aljanna amma abin da ake nufi da albirru anan aljanna ake nufi dan ita ma ya tattarar da duk wani alkhairi to to ba za ku taba samun aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun rika ciyarwa daga abin da kuke so yawwa in an zo neman taimakon ginin masallaci ko ginin makaranta ba za ka zaro yan dubu dubu ka ware su gefe guda ba ka waro yan ɗari biyar biyar ka ware su gefe guda yan ɗari biyu biyu ka waro su yan ɗari ɗari ka ware sai can wata tsohuwar hamsin sai ka zaro daga ce ga naka kar kai haka ka ɗauko manya-manyan waɗanda ka fi so ka ba da da yawa in ma kana da hali Allah ya hore ma ka gina ai al-imamu shafi yana cewa لا دار للمو- للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها haka shafi ya faɗa dan adam bayan ya mutu ba shi da gidan da zai zai zauna sai gidan da dama shi ya gina wa kansa in ya gina alhairi yace zai zabi gida mai kyau nagartacce in ya tsaya tsumulmula kuma aiko ya gina gidan da sharri to wannan mai ginawa ya tada ya yasa wannan aya lan tarazu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka siyar na wani abu fa inna Allah bi ali Allah masani ne da wannan abin ba zai ba zai lalata shi ba yana nan yana tare da shi yana nan yana renon shi ba kamar yadda manzo Allah ya faɗa idan ka ba da sadaka to za ta sauka a hannun Allah kamin ta sauka kan hannun wanda za ta taimaka mawa subhanallah kuma Allah zai rene ka kamar yadda ɗayan ku ke renan matashin dokin sa da yake so ya rene shi ya girma dan ya je wasu irin dubu da shi har ko da kamar dabino ne har sai ya zama kamar dutsen uhu da ranar alkiyama haka Allah zai mai da shi wannan hadisi ne na manzo Allah to wannan aya lokacin da ta sauka akwai wato dalha ko abu dalha an ce shi ne mai kowa arziki na bangaren dabino amma a madina sai ya zo ya ce ya rasulullah Allah ya sauka maka da wannan aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibun ce ce ta so sahabbai sun la ya da ita to dukiyar da na fi so a raina ina da wani lambu a wajen masallacin ka ya ce wa manzon Allah wannan lambun sunan shi bayaha lambu ne na dabino ne can gaske yana da kyau yana da yabanya to ita na fi so a cikin raina da haka na ba da ita sadaka ga Allah da manzonsa haka yi da yadda da haka sai manzo Allah ya ce mashi bakin bakin zalika malan rabi aiko madalla madalla wannan ita ce zuciya mai riba wannan wanda ka ba da Allah sai ce to ara an taj'alaha fi aqani ba'ika au kama qala alaihi salatu wassalam sai tuni ina ganin to kaje ka daddatsa ma tunda lambu ne babbawa sosai ita ka daddatsa ma yan uwanka irin tsayayye da kanne da ƴaƴan babba duka dai ka daddatsa musu ka raba musu to kaga shi da aya ta sauka ga yadda ya so yace ya ba da ita sadaka saboda Allah da manzonsa to ina ma dai Allah ta'ala ya kaddare mu mu ma ya so muna yin haka domin dan adam kamar yadda hadisi ya zo ya kulu ibn adama mali mali za ka san adam yana ta lissafi da boyi san wani dan kaza sai guda guda 20 da da su san guri kaza ina da kaza san guri kaza ina da kaza san guri kaza ina da kaza manzo Allah ya zaka san adam yana ta zuciya ta ce a san ba san ba sai ce wa hallaka mimma lika ya ibn adama illa ma akalta fa aflai kace to ana adam ka sani ba ka da wata dukiya sai iya abin da ka ci ka karar da shi ka kafayar da shi wannan shi kan ya yi maka amfani tun da ya shiga cikin zikin ka aula bista fa ablai ko kuma wanda kai sai shi fafi ka daura ka sanya ka fita ya maka amfani wannan shi ma tabbas ya maka amfani yace au ta sadaka ta fa ablai ko kuma kai sadaka da shi sai ka tura shi gaba inda za ka je ka same shi nan ma wannan ya maka amfani wannan fa aya ko shi wannan hadisin ana kawo shi ne fassarar alhaqumut takasur manzon Allah ne ya karanta wannan aya ta kansa cewa alhaqumut takasur hatta zumul maqadir kokarin alfaharin tara dukiya ya shagaltar da ku ba ku tsaya kun yi abin da ya gabace ku ba hagga kun zo makabarta an binne ku sai manzon Allah ya kawo wannan hadisi ya ce waɗannan abubuwan guda uku su ne kadai naka abincin da kaci da tufafin da ka daura sai sadakar da ka tura kaga waɗannan guda biyu sun amfane ka a duniya ko wannan guda ɗaya kuma za ka je ka same shi ita amma duk sauran ne kai ta alfahari ba naka bane na magana ne ƙarya kake yi. ko ba haka bane ba naka bane kake gani kamar naka sai ki kaza na wani aha kila ba wanda wanda ma zai gina shi cikin yayin ka ba ma a haife shi ba ba naka bane wannan sadakar da zuciyarka take ma magaji idan za ka bada ita ce taka da tufafin da za ka sa ko abincin da za ka ci amma wannan sauran abubuwan duk sunan shi alfahari kawai Allah ta'ala ya saba dace na'am kullu ta'am كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه na'am إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة na'am قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
Allahu akbar sallallahu alaihi Allah ta'ala yake cewa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi min qabl an tunzala at-taurah qul fa'tu bit-taurah fatluha in kuntum sadiqin wato wannan aya dalilin saukarta a yahudawa ne suka ce ya kake cin naman raƙumi ya kai muhammadu da nonon raƙumi ba sun addinin annabi annabi ibrahim da kake suwa kana bi ba sun shi kuma a shari'ar sa waɗannan abubuwan naman raƙumi da nonon raƙumi kuma haramun ne sai Allah ta'ala ya saukar da ayar ya karyata su yace kullu ta'ali kana illal li bani isra'il ai dukkan wani dangogin abinci ya kasance halal ne ga banu isra'il annabi ibrahim allah bai taɓa haramta ne waɗannan abubuwan ba har zuwa ma bani isra'ila su kankin kansu ba yan baya dukkan su ba haramun ne gare su ba illa ma harama isra'ilu ala nafsi sai abinda annabi yaqub shine isra'il ya haramta wa kansa to allah ne ta'ala ka sa mai haihuwa kirki yanzu isra'ila wa jikokin annabi yaqub ne ma wasu banu isra'ila masu zalincin nan ba zinin annabin allah ne amma ga yadda suka lalace suka tambaye kasu ai haihuwa ta yi muni Allah ya kyauta mana illa ma harama isra'ilu ala nafsi sai abinda annabi yaqub ya haramta wa kansa a bisa kansa min qabli an tunazzala taura kuma tun kafin ma a saukar da taura ne ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da shan nonon raƙumi an ce kuma wani ciwo ne yayi ana ce mashi irqul nasa ya in ka ji sai da malamai ke sabanta shi kamar ciwo ne na gawo wanda kawo shi bai iya takawa sai ya yi Allah alkawari sai ya Allah in dai kawar kadda ni ni kuma sai na haramta wa kaina mafi soyuwar abinci da mafi soyuwar abin sha a gare ni da Allah ya ba shi lafiya to eh to no- na- naman raƙumi shine mafi soyuwar abincinsa nonon raƙumi kuma shine mafi soyuwar abin shansa sai ce din na bas saboda cika wa kaina alkawari ita to kun da yadda asirin abin yake ku ne ba ku sani ba shi iya shi kadai ya haramta wa kai shi kafin a saukar da asaura domin su sun cewa a cikin asaura haka yake sai Allah ta'ala ce ka ce musu qul fa'tu bit tawrati fatluha ka ce musu to ku zo da asauran bana ku zo ku karanta ta magani ku nuna mana gurin in kuntum sadiqin idan da kun kasance masu gaskiya ne malaman tafsiri suka ce fa buhitu sai suka gigi sai suka rikirkice walan ya asu biha ba su zo da ita ba an yi masu mai kenan an kure su to sai aya ta gaba a za mu zo mu faɗi za a za a ji abin da ta kunsa a nan gaba amma in faɗi mana wasu fa'idoji guda uku yadda na ji ba fanni na bane fannin fannin Dr. Salih Hannu yana Kano wanda ya san shi a san shi ya ba da wasu fa'idoji a na raƙumi ragumi yana da wani ba shi da irin madaciya amma yana da wata fata mai wani ruwa a daidai gurin to wannan wannan fatar mai wannan ruwan an ce in dai idan mutum bai mutu ba duk ciwon ido in dai bai mutu ba ko ya mutu ya daina gani in dai ba ya idan bai mutu ba in aka rika hada shi da farin kwali wannan ruwan ana sanyawa cikin kwana uku safa da yamma idan mutum ya mutu wannan sadaka ne fi sabilillah sai kuma kashin rakumi shi kuma idan aka daka shi ya bushe aka daka shi aka harka hada shi da nono ana sha ga mai ciwon farfadiya shi ma yana sha safe da yamma safe da yamma insha Allah za ta dinga raguwa a hankali a hankali har ya rabu da ita inda aka daure ana yin wannan sai na karshe shine tumbin raƙumi abubuwan da ya faɗa suna da yawa tumbin raƙumi shi kuma aka busar da shi aka gyara shi to in ka so ma a gwada ka ɗauko guba ka sa cikin abinci ya yabo wannan abin ka haɗe cikin abinci gaba da ba za a gaba za ta mutu ba bi ma'ana yana maganin guba ko mutum ya sha guba in za a baki wannan ko kuma an baki abinci yana tunanin kamar akwai guba to in ya zuba ciki ya motsi shi wannan tumbin rakumin zai lalata guba da ke cikin wannan guba to Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم